الله على نبي الكريم وبات bayan haka yan uwa muna gode wa Allah ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta juma'a mun ka taru domin ba da wannan sallah ta juma'a Allah ubangiji ya karba mana kuma muna gode wa Allah ta'ala da ya yi mu musulmai masu gudanar da ibada muna roƙon Allah ya mana taimako wajen gudanar da ibadodinsa wanda irin wannan gudanar da ibada shine abin da yakan taimaki bawa a ranar gobe kiyama wanda wannan rana kamar yadda malam mai nasiha yanzu ne yake mana bayani a kai wato rana ce wanda take mai dauke da damuwa da tashin hankali kwarai amma abin da yake taimakon mutum tun kana raye rai da lafiya ka zama mai kokari a kayan bin Allah kamar da yace idan aka zo aka tsaya a filin alkiyama din nan Allah zai yi tambaya ya ce a yau wane ne mai mulki gaba ɗaya duk taron da ake mutanen farkon duniya ne da na ƙarshe suka haɗu a gurin da aljanu da dabbobi da kowa fa an haɗu ne amma idan Allah ya wannan tambaya ba wani mutum ɗaya ko wani halitta guda ɗaya wanda zai iya buɗe baki ya yi wani magana saboda mulki gaba ɗaya na Allah ne ya koma hannun Allah ba wanda zai iya ce komai wannan rana gaskiya yana da kyau mu yi tanadi Allah kuma ya mana gudumawa wajen yin tanadi ɗin abin da ya shafi lahira yan uwa akwai tashi-tashin hankula iri daban-daban kamar yadda malam ya gabatar yanzu cikin nasiha ɗin yanzu kafin aji a tsaya ɗin a filin alkiyama ɗin a lokacin da Allah ya umarni wa ƙasa ta amaye abin da yake cikin ta ɗin ta amaye duka gaba ɗaya sai ga ku a bayan ƙasa da wanda suka mutu tun zamanin annabi Adam da wanda sai a yanzu suka mutu duk haka gaba ɗaya da ku haɗu sai kawai sai ga kuna a bayan ƙasa dukanku to tun a wannan lokaci za a kama hanya na tafiya filin da za a je a yi hisabi ɗin to wannan tafiyan da za a yi shi wani irin tafiya ne wanda shi ma da a yi shi ba mai iya magana ba mai iya ce komai kawai Allah ta sai dai ka ji motsin kafa kawai wato dirin taku kawai na mutane shiru saboda ba mai iya yin magana amma ga kunan kun ɗunguma kawai kun sa gaba amma fa ba ku san ma ko ina kuka fuskanta ba wani irin tafiya ne kawai wani kira ne ana kiran ku ne kuna jin kiran amma ba ku san ta gabar ne ta yamma ne ta kudu ne ta arewa amma kuma haka da ku tashi ku kama tafiya to a wannan tafiyan haka da a yi shi ba mai iya yin magana sai dai saf saf saf kawai dirin tafiyan dirin motsin kafa kawai da aka ji to wannan al'amari al'amari ne wanda ya kamata mai hankali ya yi tattalin gamuwa da Allah lami lafiya Allah Ubangiji ya mana jagora ‘yan uwa kudu ba mu tana jan hankalinmu a kayan wajabcin zakka ne saboda mutane suna sakaci da yawa game da al'amarin zakka kuma zakka wajibi ne rukuni ne daga cikin rukunan musuluncin nan guda nawa guda biyar don haka a kiyaye sosai wanda Allah ya mallaka masa kudi na yin zakka to wallahi ya rika bayar da zakka wanda Allah ya mallaka masa dabbobi na yin zakka to ya rika bayar da zakka wanda Allah ya mallaka masa amfanin gona na waye isa zakka to wallahi ya bayar da zakka abinda duk ake fitar masa da zakka in ka mallaki adadin zakka to kai kokari kai zakka Allah ubangiji ya mana jagora بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي فرض زكاة على عباده وهي إحدى أركان الدين الإسلامي وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والله تعالى يقول واقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة واتئوا الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تدهرهم وتزكيهم بها قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث لما بعث لما بعث المعاذ بن جبل حين بعثه إلى الم... إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أتاؤوا لك بذلك فأكبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أتاؤوا فإنهم أتاؤوا لك بذلك فأكبرهم أن الله قد فرض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أتاؤوا لك بذلك وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقد وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة في الكتاب وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد ومن ذلك قوله تعالى ولا يحسبن الذين يفقلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بكلوا به يوم القيامة وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يعد زكاته مرسل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتوقه يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك وأدي الزكاة وأحج عباد الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو وذو ثروة وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله وفقير فخور أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba bayan haka yan uwa kutubanmu tana magana a kayan wajabcin bayar da zakka kamar yadda bayani ya gabata mutane da yawa suna sakaci game da ainihin wato ba da zakka wanda zakka kuma ibada ce wanda take wajiba daga Allah subhanahu wa ta'ala. Duban na cewa dukkan godiya ya tabbata ga Allah wanda shine ya faranta zakka a kayin bayansa. Kuma zakkan nan lallai ɗaya ce fa daga cikin rukunan wannan addini na musulunci. Hakika ya tabbata, wajabcinta ya tabbata cikin littafin Allah da kuma sunan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. saboda Allah ta'ala yana cewa ku ku yi tsaye da sallah sannan ku bayar da zakka ku yi biyayya wa manzan Allah in kun yi haka da ku samu rabu ubangiji ta'ala zai ji gayyunku har yanzu Allah ta'ala yana cewa ka karba daga cikin dukiyansu bi ma'ana su cire da wannan ne ubangiji ta'ala zai tsarkake su da ita wannan zakka din da wannan zakka Allah ta'ala yake tsarkake su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai addinin musulunci an gina shi a kayan abubuwa ne guda biyar na farko akwai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bayan wannan sai tsaye da sallah sannan sai bayar da zakka sai kuma azumin watan ramadana sai kuma zuwa aikin hajji ga duk wanda ya samu ikon zuwa an samu hadisi daga dan abbas allah ya kara musu yadda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yayin da ya tura mu'azu ɗan jabal zuwa yaman ya tura shi a matsayin ya je ya jagorance su a can ita lallai fa kai da ka je ga mutane ne waɗanda su ahalar kitabi ne ma'ana suna da wani ilimi na addininsu to idan ka je gare su ka kiraye su zuwa ga shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai su shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne idan har sun maka biyayya a kayin haka to sai ka ba su labarin cewa lallai Allah ya farzanta salloli guda biyar a cikin kowane yini da dare a kansu idan har sun maka biyayya a kayin wannan sai ka sake ba su labarin cewa lallai Allah ya farlanta ba da sadaka a kansu bi ma'ana bayar da zakka kenan a kansu wanda wannan zakka da ka karɓa ne daga wajen mawadatan cikinsu sai ka juya ka bai mafakiran cikinsu bi ma'ana marasa shi idan sun maka biyayya a kayan wannan to kai fa ka sani ina jan kunnanka game da dukiyoyinsu kar ka ɗauki manya-manya cikin dukiyansu mutum yana da garken shanu ya kira ka kai shugaba ka zo ka cire masa zakka idan ka je sai ka zaɓi babba daga cikin garken irin dake ɗin nan ko kaladi ake cewa na cikin garke sai ka ce shi ne za ka ware shi na zakka annabi ya ce masa karka yi irin wannan ka ɗauki matsakaici daidai saboda idan ka a ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi domin wanda aka zalunce shi lallai addu'ansa ba makawa ba ta da wani tsakani da Allah face kawai ana karɓan wannan addu'a ne. Ba wani tsari da yake tsakaninta da Allah, inda zaluntan mutum kai, to in yi addu'a baka sani dai Allah zai karɓa. Kuma hakika bayar da zakka abu ne wanda yake wajibi. Allah ta'ala ya yi tsawa ne a kan haka cikin nasosi masu yawa cikin alkur'ani kuma ya yi tanadi na azaba mai tsanani ga wanda bai bayar ba inda har ya mallaki abin bayarwa game da wannan Allah ta'ala ya ce yanzu mutane suna tsammanin wayanda suke rowa ɗin nan suna tsammani ne game da abin da Allah ya ba su na falalansa suke yin rowa cewa rowan nan shine mafi alkhairi gare su Allah ya ce a'a ai wannan kan mafi sharri ne gare su tunda Allah shi ya bayar yayi umurnin ai zaka kuma kai sai kaki kana ganin kamar kai kai kai daidai ka hai a sharri cikin sharri ka fada domin da sannu abinda suke rowa da shi din nan da a kama su da shi a ranar alkiyama ya zo cikin hadisi sahihul bukhari ki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk Allah ya bashi dukiya ya zama baya bayar da zakkan dukiyan nan to da a misalta masa irin wannan dukiya a juya shi a ranar alkiyama ya kasance wani irin miciji babba gare shi wanda wannan miciji ga masu tsaron wuta wanda da su ɗauka su nan naɗa masa a wuyansa a ranar alkiyama sannan wannan abin da aka naɗa masa yayin da abin ya zama maciji ashe dukiyansa ne wanda yake ta amfani ko ci baya yin zakka ranar alkiyama sai a canza wannan abin sai ya zamanto halitta na maciji sai wannan dukiya ya rika cewa bayan ya zama maciji kenan sai ce ni ne fa dukiyan kaɗin nan da ka mallaka ni ne dukiyanka wanda ka taskance ni ka tara a duniya don haka ya koyan uwa ku rika bayar da zakka wanda duk Allah ya hore masa abin zakka ya zakka haka wanda Allah ya hore masa abin zuwa aikin haji ya je aikin haji ya ku bayin Allah hakika an samu hadisi daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na farko cikin uku wanda da su shiga wuta a ranar alkiyama akwai shugaba mara tausayi wanda kawai yake galla zama al'ummansa sai kuma ma'abocin dukiya gashi kuma ya mallaki dukiya amma ba ya fitar da hakkin Allah a ciki hakkin Allah kun san shine zakadin hakkin Allah kuma dama shi ɗan kaɗan ne kai naka shi ne mai yawa buhu goma sai aka ce ka ba da buhu ɗaya ɗayan nan fa shi ne na Allah wanda ya saukar da ruwa ya tsirar da amfanin ya girmar da shi ya sa shi ya yi tsaba ya sa shi ya nuna ya nufe ka ka yanke sai aka ce buhu ɗaya ne nasa wanda yake da wannan ikon amma kai buhu tara duka naka ne to don haka me wanda ya mallaki dukiya sai ya zamanto baya bada hakkin Allah shine na biyu na ukun shine faqi'a wato fakiri bi ma'ana matalauci wanda baya da shi amma kuma ga alfakari a gurinsa ga girman kai to duka jerin waɗannan mutane uku matuƙar ba su gyara ba ranar gobe kiyama za su shiga wuta shugaba mara adalci mai gallaza ma al'umma mai dukiyan da baya zakka fakirin da bai yadda da Allah ya ɗauki fakirancinsa ba amma yana nan yana alfakari a bayan ƙasa muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga yin alfakari a bayan ƙasa ya rufa mana asirin duniya da na lahira ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah Ubangiji ya ba mu dacewa cikin dukkan al'amuranmu, Allah ka ba mu aljanna ta firdausi, kuma ila salatu kuma ya